ke ci kanan dabo ka kara kanan dabo kiyaye kanan dabo ka tsama kanan dabo ka fidda kanan dabo ka kau da halin bobo ka sa su ama a su rabo ka kau da halin kwambo ka kau da halin aibo raba mu da mai zambo ka sanya shekarau malam jalli Ubangiji jalla ka ce cikanan dabo ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita.
Allah Ubangiji jalla ka ce cikanan dabo ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita. Allah Ubangiji jalla ka ce cikanan dabo ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita.
Da sani ɗan lawan limamin alamaimaita. Allahu kai kake yarda ka so sha'anin mulki, ka wasuwa ka karawa ai ba mamaki. Ubangijin baitul haram harshe baki, ka sanya shekarun gwamna jalla ya maimaita.
Ya Allah ka maimaita, Allah ka maimaita.
Allahu kai dubin tsira har da amincinka wurin Muhammadu jagoran duka bayinka da Ali da Sabi hada da waliyanka waɗanda ba su kosawa kan aima bauta.
Ya Allah ka maimaita, Allah ka maimaita. Allah Ubangiji jalla ka ce cikanan dabo, ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita.
da sani ɗan lawan limamin alamaimaita gwamnan mu shekarau shi jama'a so ka zaɓa a lokacin takarar da aka yi su ɗan kulɓa ya sanya ɗan maciji tilas ya kwaɓe saɓa dogaro ga Allah jarin alamaimaita Ya Allah ka maimaita, Allah ka maimaita.
abinda ya sa nake waƙar alamaimaita kamar kullum na daɗe na yi maku bita kuɗan tsaya in tsahirta domin na karanta dogaro da hujjojin Allah ya maimaita Ya Allah ka maimaita, Allah ka maimaita. Allah Ubangiji jalla ka ce cikanan dabo, ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita.
da sani ɗan lawan limamin alamaimaita gwamnan mu shekarau ba gurbin da bai taɓa ba gurin sha'anin ayyuka da ake ba ai ba idan kana musu zauna in ba tsoro ba a yanzu alan kanawa za ya yi ma bita Ya Allah ka maimaita, Allah ka maimaita.
shine da gwamnatin fada ya taimaki 'yan fansho a lokaci guda babu kaje ka yi goshosho don tsabagen murna da naje na ga 'yan fansho suna zubar hawaye wasu na alamaimaita Ya Allah ka maimaita, Allah ka maimaita. Allah Ubangiji jalla ka ce cikanan dabo, ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita.
da sani dan lawan limamin alamaimaita shine da gwamnatin da ya alkinta kudin taki domin a samu ingancin noma jan aiki a tallafa wa mai karamin karfi ya yi aiki na mana ji manoma na Allah ya maimaita Ya Allah ka maimaita, Allah ka maimaita.
to shine da gwamnatin da ta kwashi marasa aiki a jinsinan 'yan maza mata domin aiki aka yi masu inufon don ingancin aiki suna ta addu'a domin Allah ya maimaita Ya Allah ka maimaita, Allah ka maimaita. Allah Ubangiji jalla ka ce cikanan dabo, ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita.
da sani ɗan lawan limamin alamai maimaita shi ne da gwamnatin da ta gyara firamare a da idan ka je za ka tarar fa kamar zauri babu abin zama ba alli a firamare har na ji yara suna tsallan alamaimaita Ya Allah ka maimaita, Allah ka maimaita.
shine da gwamnatin kare matafiya haji gashi da babban gwarzo na mazauwa haji sakatare sani ɗallawan kuma alhaji a yanzu shi ya zama limamin alamaimaita Ya Allah ka maimaita, Allah ka maimaita. Allah Ubangiji jalla ka ceci ka nan damu, ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita.
da sani lallawan limamin alamaimaita shine da gwamnatin da take shishin fida kwalta adan gani adan tafiyar masu hawa mota adan gari gwanin tsari birnin haihuwata muna dara muna allah sashi ya maimaita Ya Allah ka maimaita, Allah ka maimaita.
shine da gwamnatin da ta gyaggyara mana famfo ta sayi kulorin domin ta ci ruwan famfo ta gyara injina masu tafi da ruwan famfo don haka na ji 'yan birni na alamaimaita Ya Allah ka maimaita, Allah ka maimaita. Allah Ubangiji jalla ka ceci ka nan damu, ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita.
da sani ɗan lawan limamin alamaimaita
Ya Allah ka maimaita, Allah ka maimaita. Allah Ubangiji jalla ka ceci ka nan damu, ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita.
da sani dan lawan limamin alamaimaita shine da gwamnatin da ta agaji in nefa a dafa sai miyo mako babu wutar nefa na tuna yan fage kurna fa akan nefa suna ta addu'a sarki jalla ya maimaita Ya Allah ka maimaita, Allah ka maimaita.
shike da gwamnatin zakka har da musabika ya tarkato malaman zaure a cikin halka ya ware kyautukan ban girma ga musabika don haka 'yan islamiyya na alamaimaita Ya Allah ka maimaita, Allah ka maimaita. Allah Ubangiji jalla ka ceci ka nan damu, ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita.
da sani ɗan lawan limamin alamaimaita shike da gwamnatin shari'ar nan ta musulunci an ɗebi masana shari'a don siya adalci da masu faɗakarwa don tsoron samaceci ubangiji yana bayan ka za ka maimaita Ya Allah ka maimaita, Allah ka maimaita.
shine da 'yan adaidaita sahu 'yan kanawa shine da kungiyar 'yan hizbar nan ta kanawa masu tallafi don allah da tausasawa na ji jama'a na allah maimaita Ya Allah ka maimaita, Allah ka maimaita. Allah Ubangiji jalla ka ceci ka nan damu, ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita.
da sani dan lawan limamin alamaimaita na je ni sai gumi kim domin na nazarto su nan rike baki na yan magana su an kwaikwayon baitul hara amurabbul insu don koyarwar alhazawa yanda ake bauta Ya Allah ka maimaita, Allah ka maimaita.
na je ga 'yan faya safi su don leken sirri gidan masu kisa ga gobara a cikin tsari nan na gano kalar motoci masu sururi sai na yi sokule da baki na ce ala maimaita Ya Allah ka maimaita Allah ka maimaita Allah ubangiji jalla ka ce cika nan damu ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita da sani dan lawan limamin ala maimaita a daidaita sahu malam yayi babban aiki dan ya giggina ofis gami da kayan aiki sannan ya gina ɗakin bita domin aiki bala muhammadu ladanin ala maimaita Ya Allah ka maimaita Allah ka maimaita sannan na ce jami'a suna alasan barka don na ga ɗalibai na mamman na hotonka don ka biya su kola shi fiyasa su su soka suna ta sintiri da faɗin allah ya maimaita Ya Allah ka maimaita Allah ka maimaita Allah ubangiji jalla ka ce cika nan damu ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita da sani dan lawan limamin alamaimaita ka je asibiti mataniti emergency ka je har mutuwa da dan uwa emergency ka kallo aiki na shekarau an kashe sisi sai ka zuba da hawaye zaka ce alamaimaita Ya Allah ka maimaita Allah ka maimaita sannan emergency relief and agency ma'aikatar tallafawa ya ayyuhan nasi duk mai matsalar al'amura a cikin insi canza ya je ya kai kuka don a yi mai kyauta Ya Allah ka maimaita Allah ka maimaita Allah ubangiji jalla ka ce cika nan damu ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita da sani dan lawan limamin alamaimaita je ka gaddar tamburawa ka sha mamaki matata ta ruwa malam yayi manajan aiki kwana kaɗan masu zauwa sai an ma'amaki ta yarda zai karaɗe birni da kewayenta Ya Allah ka maimaita Allah ka maimaita ya gina jiniyo sakandire ɗari da ashirin da motar sufuri ɗari biyar sannan mashin na dala yalo kaf dubu da ƙari shi mashin don haka 'yan babura suna alamai maita Ya Allah ka maimaita Allah ka maimaita Allah ubangiji jalla ka ce cika nan damu ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita da sani dan lawan limamin alamaimaita na je ma'aikatar wasanni ta sport council na samu kano filas domin broadcasting da 'yan amaciwon kano fa ba mai makansu suna dara suna sowar allah ya maimaita Ya Allah ka maimaita Allah ka maimaita Allah Ubangiji jalla ka ceci garin ado da na ga takarar bana harma da su ɗan daudu da masu rawar yare iya carman dudu da masu gwamnatin kama karya don cuta.
Ya Allah ka maimaita Allah ka maimaita Allah ubangiji jalla ka ce cika nan damu ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita da sani dan lawan limamin alamaimaita shine da gwamnatin da take karrama masarauta kanawa na alfahar da wannan masarauta ta alhaji ado sarki mai roƙon sarauta don haka na ji fadawa na alamaimaita Ya Allah ka maimaita Allah ka maimaita shine da gwamnatin da ta wanzar da security ta kau da harin 'yan daba da masu tare titi tun zamanin buhari janar mai samu a titi ba a yi kwatankwacin malam mai alamai maita Ya Allah ka maimaita Allah ka maimaita don jin daɗi da godiya a gurin rabbul izza yan fansho da kuɗin su su suka yi ta taburza suka yi adashin gata sun hango haza suka sayo wa malam fam dan alamai mai ta Ya Allah ka maimaita, Allah ka maimaita, Allah Ubangiji jallaka ce cika nan dabo, ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita.
da sani dan lawan limamin alamai mai ta ta ƙungiyar kwadago ta kanawan mu na dabu suna gano suna toro ko wasu na a ƙwambo suna ta tutiyar malan na kana'awan dabu suna faɗin mai ta annabi ne zai maimaita Ya Allah ka maimaita, Allah ka maimaita, tana gano sansani na gara sun haɗa kaya a bangare guda shi kuma zanzaro a baya a wancan kwiɓin na gaza goya ta aka kaya na ce sakamako na cin amanar mai kyauta Ya Allah ka maimaita, Allah ka maimaita, Allah Ubangiji jallaka ce cika nan dabo, ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita.
da sani ɗan lawan limamin alamai mai ta aminu ɗan jiha ta kanawa na halaliya na unguwar tudun murmai fatan kairiya ubangidan matasan shababul kairiya yake ta zagwaɗi don ɗokin alamai mai ta Ya Allah ka maimaita, Allah ka maimaita, Allah Ubangiji jallaka ce cika nan dabo, ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita. Ka ce cika nan dabo, ka kare kanan dabo, kiyaye kanan dabo, ka tsani kanan dabo, ka fita kanan dabo, ka kau da halin bobo, ka sa su a masu rabo, ka kau da halin kwambo, ka kau da halin aibo, raba mu da mai zambo, ka sanya shekarau malam jallin mai mai jago.
jagoran alamai mai ta Allah Ubangiji jallaka ce cika nan dabo, ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita.
ka cece kanan dabo ka kare kanan dabo kiyaye kanan dabo ka tsama kanan dabo ka fidda kanan dabo ka kau da halin bobo ka sa su ama a surbo ka kau da halin kwambo ka kau da halin aibo raba mu da mai zambo ka sanya shekarau malan Allah jannai Ubangiji jallaka ce cika nan dabo, ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita.
da sani ɗan lawan limamin alamai mai ta Allah Ubangiji jalla ka ce cikanan dabu ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita Allah Ubangiji jallaka ce cika nan dabo, ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita. Allah Ubangiji jallaka ce cika nan dabo, ka sanya shekaru gwamna jalla ya maimaita.
sani ɗan lawan limamin alamaimaita da sani ɗan lawan limamin alamaimaita da sani ɗan lawan limamin alamaimaita